لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar biyu ga watan jumada al'akira wato watan shida a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da tara don su gaba da karatu littafin mai albarka riya da salisu yau za mu tafi babul istiqama haka ne ko babul istiqama wato babul da yake magana dangane da istiqama abinda ake nufi da istiqama shine daidaituwa akan tafarki na gaskiya ba tare da ka karkata dama ko hagu ba ba tare da ka yi wani karkacewa ba shine abin da ake kira istiqama tsayawa kan daidai yi na yi bari na bari قال الله تعالى فاستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون waɗannan ayoyi kowace ɗaya daga cikinsu akwai kalmar istiqama imma a matsayinsa na fili madi kamar wato innan lazin wato sun mastaqamu kamar a matsayinta na fi'ili amri fastaqim kama umirta da dai sauransu ubangiji ta ala yace da manzon sallallahu alaihi wa sallam fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka ka tsaya akan tabarki madaidaici irin yadda Allah ya bukata gare ka to wadansu malamai sukan ce faɗin Allah ta'ala cewa ka daidaita kamar yadda aka umarce ka kafin wannan faɗin shin wannan ya nuna ba can annabi ba a daidaice ki ba ba a kan daidai ki ba to da haka don gudun wannan fahimta din sai suke bai wannan kalma ma'ana biyu imma dai faskatin kama umarka ma'anarta dum alal istiqamati kama umarka wato ka ci gaba da dawwama kan istiqama irin yadda kake kai kamar yadda aka umarce ka abin da ka riga ka faro na istiqama ci gaba ka zarce da shi ma'ana umarni ne na ziyadar istiqama ba wai ga rashin ta ne ake so ya kawo ta ba sallallahu alaihi wasallam wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu waɗanda suke cewa amrun lin nabi lakin al murad bihi ummatu umarninta fastaqim kama umarta duk da an fuskantar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai wanda ake nufi da zancen kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam domin al'amru min nabi amru li ummati fastaqim kama umarta ka daidaita kamar yadda Allah ya umarce ka wa qala ta'ala kuma Allah ya ce da shi Allah ya ba da labarin cikin alqur'ani yace innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا lalle waɗanda suka ce Allah ne kadai ubangijinmu sun mastakamu sannan kuma suka daidaita duka bisa ga aikata abin da shari'a ta ce da hannuwa dangane da abin da shari'a ta hana su har suka mutu kan wannan ko har mutuwa su zo mutu kan wannan menene sakamakon su tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su rinka sauka gare su a lokacin mutuwarsu ko a filin kiyama lokacin da aka yi busa duk jama'a suka tashi ko a cikin kaburburansu duk waɗannan maganganu guda uku an faɗa don fassara wannan ta tanazzal wa alaihim mala'ika idan mala'iku suka sauka kansu za su yi da su Allah ta kafu kada ku tsorata wala tahzanu kada ku yi bakin ciki waɗanda suka ce za a faɗa wa mummunai wannan magana a lokacin mutuwa sai zanto ma'anar Allah ta kafu kada ku tsorata dangane da abin da za ku tashi gobe kiyama sakamakon ku mai kyau ne ba wani damuwa ba wani faɗuwar gaba wala tahzanu kada ku damu kar ku yi bakin ciki dangane da zurriyar ku da za ku bari a bayan ku Allah zai ji bincin kula muku da su da kun zanto mutane ne an gane ku haka waɗansu suka fassara ta wato waɗanda idan mun ɗauke ta akan ma'anar cewa za a faɗi wannan ne a lokacin wato ainihin mutuwa an gane ku idan ko mun ce a ranar tashin kiyama ne mala'iku za su sauka gare su wato sai zanto Allah ta fafu kada ku tsorata dangane da mutuwa tunda kuka yi mutuwar farko ai shi kenan inni illa mawtukun al-ula wa ma nanu tunda an riga an yi mutuwar farko ta duniya an riga an kare yanzu kowa da dan wasu da alfan aljanna duk wanda ya shiga shi kenan to dama ai dan aljanna shi ke jin tsoron mutuwa dan shi ke cikin nema wanda ke cikin nema shi ke jin tsoron mutuwa baya son ya mutu da haka sai a kwantar da hankalin sa ce kwantar da hankalin ku ba mutuwa za ta faru mutuwar ma a nan za a kashe ta annabi ce za a zo da mutuwa a surar wani katar labo ko sace a yanka ta a tsakanin a wani kadarko da ke tsakanin wuta da aljanna sannan a ce ya ahalul jannati خلود خلود فلا موت يا أهل النار خلود خلود فلا موت wato ya ku ‘yan aljanna haka za ku dawwama babu mutuwa ya ku ‘yan wuta kuma dai yanzu rayuwar ku sai yanzu dawwammamiyar rayuwa ce babu mutuwa bayan an gane ku to shine ma'anar Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ce Allah ta kafu wa la tahzanu an gane ku وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كوي بشارة dangane da aljanna allati kuntum tu'adun wata ko kasance ana muku alkawalinta haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗin wato ainihin sakamakon haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗin sakamakon waɗannan mutane نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة bugu da ƙari mala'iku wacce da su nahnu awliya'ukum mu ne majibinta lamarinku fil hayati duniya a rayuwar duniya wa fil akhirah haka kuma a lahira ma'ana muna nan tare da ku abokanan ɗaya ce muku cewa da ya muku bishara da makomar ku ta dindindin ita ce aljanna shine ma'anar namu auliya ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuna da akwai cikin aljanna ma tashtahi anfusukum irin abin da duk wato ainihin zukatan ku suke bukata duk abin da kai sha'awa za ka samu wa lakum fiha ma tad'un kuma kuna da akwai cikin aljanna da abin da kuka yi da awarsa kuka ce a kawo da kun ce kaza kafin kuka da bismillah an kawo muku nuzulan min ghafurur rahim nuzul a larabce irin abincin da ake talibin sa dan bako idan za ka yi wani babban bako na alfarma na karanci to kaga za ka yi masa wani abinci na karshe da kake ganin za ka karrama shi to a larabce shine nuzul to shine sai aka ce nuzulan abin nan da aka ambata na 'yan aljanna wato wata gara wato wani abinci ne na karam min gafurin rahim daga ma'abucin rahama shine Allah ko ma'abucin gafara da bayansa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu lalle wadanda suka ce Allah ne kadai ubangijinmu sai da suna bauta masa ba su hada shi da wani sun kamu sannan suka daidaita bisa da abin da shari'a ta ce ba rigi ba tsari fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu jin tsoro ta tsarin dutsen nan ba za su yi bakin ciki ba ulaika ashabul jannati khalidina fiha irin waɗannan su ne mabuta aljanna khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne na irin abin da suke aikatawa Allah ka samu cikin su to wannan ta fuskar ayoyi kenan da suke magana akan istisama a cikin alqur'ani mai girma ko wasu daga cikin su تذكر حديثي وعن أبي أمر وقيل أبي مرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أهلا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم وانا حديثي أنكر قوتي بدا أبو أمر وفو أبنة تنسى كينا ko a ce masa abu amru waɗansu kuma suna ce masa abu murra sunansa shine sufyan ibn abdullah radiyallahu anhu qala shi sufyan din nan yace kuntu na ce ya rasulullah ya manzo Allah kulli fil islam qawlan ka faɗa mun wani zance a cikin musulunci ka faɗa mun wata magana cikin addinin musulunci la as'alu anhu ahadan ghayrak wanda ba zan ƙara tambayar waninka ba daga kai na riga na kare yana son manzo Allah ya faɗa masa kuma magana guda ɗaya da za ta wadace shi da zai ƙara komai ba ko akan ta zai tsaya har yanzu kana sai manzo Allah ce kun ka ce amantu billahi na yi imani da Allah sun mastaqim sannan kuma ka daidaita wato kenan ka yi imani da Allah wanda shine ma'anar tsayar da tauhidi sannan kuma ka yi istiqama wanda shine ma'anar aikata dukkan wajiban da aka dora maka da kokarin da ya santa dukkan haramcin da aka wato ainihin haramta maka dama innal ladina qalu rabbuna Allah kaza ana an fassara fi amantu billahi kin da yan fadin su cewa rabbuna Allah ba wai kai sun faɗa da abaka ba ta fuskar imani kuma imani da Allah mun san yana da bangarori guda uku bangarorin bangare na farko imani da Allah a matsayinsa na rabu mahalicci mai kulawa da halitta na biyu imani da Allah a matsayinsa na ilahu wanda yake shi ake bauta mu shi kadai ba a hada shi da wani na uku imani da Allah ta fuskar sunayensa mafiya kyau da siffofinsa na kamala duk abin da ya tabbatar ma kansa ko manzon sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa a matsayin suna ko sifa dole mutum ya tabbatar da wannan sunan ko sifar a irin yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma ba tare da kamanta Allah da wani cikin bayansa ba dan shi Allah ta'ala laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir kuma ba tare da kokarin karkatar da ma'anar kalmar ba daga ma'anarta da aka sani a zahirin larabci zuwa ga wata bakuwar ma'ana wadda take manesanciya tsare da gaske abinda ake kira tawili a'a ya tabbatar da sunan ko sifar yadda yake to bayan mutum ya yi wannan kaga imani ya samu duk tauhidi ya samu to kuma sai zo yi istiqama istiqama kuma salloli guda biyar tare da yansu a cikin jam'i bayan da zakar dukiya idan Allah ya ba su dukiyar da fitarwa gurgurdan abin da Allah ya ce da rabawa ga waɗanda Allah ya ba su azumin ramadan da sauran al'amurra a'ti kullu zi haqqin haqqa ya bayar kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa irin yadda shari'a ta ce to wannan istiqama ta samu kenan to waɗannan ababai guda biyu idan sun samu sune sanadiyar shiga aljanna wato ka iya fassara istiqama da cewa sune ayyuka na gari ka iya fassara qalu rabbuna allah da cewa kawai shine tauhidi kai tsaye domin a san an ce innal ladzina qalu rabbuna allah thumma taqamu sai aka ce tatanazzalu alaihim almalaikatu akai maganar sakamakon aljanna innal ladzina qalu rabbuna allah thumma taqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون انا يتي فدا من زلتن da bazan kuma tambayar wani ba sai kai sai annabi ce qul amantu billahi thumma taqim to idan ka dauki wannan a madadin ka kawo wannan ayoyin idan ka ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula ma'ana ta kai ko bai dauki ba innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghayru mamnun إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة duk inda amanu da kuma amanu salihati suka zo ka iya fassara shi da rabbun Allah kun masaka mu duk inda wanda zo kuma ka iya fassara shi da ni duk ma'ana sai wato wannan sai nuna mana ashe abin da ake nufi da istiqama shine yin abu daidai tsayawa a inda aka ce ka tsaya ba tare da ka tsara ba tare da ka rage wani abu ba ina ba an fahimta manzon Allah ce da shi kun amantu billahi thumma kafin ka ce na yi imani da Allah sannan kuma sai ka yi istiqama ka ce na yi imani da Allah sannan sai ka yi istiqama wannan shine daidai wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga limaman hadisan manzon Allah cikin sahabbai shine Abu Hurairah قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذا الله سيادة عمسن الله سبت قريب ياتي قاربوا كوكتاتي دي دي هنا معنى قاربوا وسددوا كنفاتي دي دي وتوشين معنى سددوا وتوشي المقاربة هنا نفاتر أيكي السداد كما هنا ديمانتر أيكي an fahimta ko idan an ce karibu zuciyarka ta nufaci aikin gabanka su kai sannan wa saddidu in kuma ka fara aikin karka daina ka dawoma kai ina fata an fahimta don idan ka ce yau kayi sallah gobe kayi sallah jibi kayi sai kuma za ka kasance ka buke ba kaso ya kenan an samu muqaraba da farko amma ba sami tazad ba shine al-istimrar ala ta'a ba samu wannan tafsirin ba shi yasa sai manzo Allah ya ta kalmomin guda biyu karibu wa saddidu kaga wannan shine zai kara fassara maka ma'anar istiqama a ayoyi da hadisan baya shine al-muqaraba da fatar abu da kyakkyawan niyya cewa don Allah kan fata as-sadaq kuma shine dimantar abin da yadda idan ka fara babu dainawa matukar farin da ne ai ba a yi gobe a huta in an fara an yi biyu kenan har zuwa lokacin da Allah zai dauki ran mutum dan shine abin da Allah ke cewa اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون haka mutum zai zarce kan aiki na gari har zuwa lokacin da za a karɓi rayuwarsa sai manzo Allah ce wa alahu ku sani annahu lan yanzu wa ahadun minkum bi amali tabbas ba ɗaya daga cikin ku da zai kubuta wai dan aikinsa dan yawan sallarsa dan azuminsa dan ciyar da dukiyarsa cikin addinin musulunci dan jihadinsa dan karantarwa da wa'azinsa ko dan zikiri ko hailalarsa ba ɗaya daga cikin ku wanda zai tsira don saboda tsabagen aikinsa kaɗai kwado sai sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya manzon Allah ba za ka samu tsira da aikin ka kaɗai ba kwado sai manzon Allah ce wala ana koda ne kin ma ba zan samu tsira da aiki na kaɗai ba illa an yatazammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai in Allah ya tukurce ni da wata ni'ima ta da wata rahama daga gare shi wa fadlin da kuma wata falala ta shi amma aiki shi kadai ba zai sa ni inda wani ba ba zai sa ni in shiga ba zai iya samar da ni ba daga wato ainihin a gidan fushin Allah zuwa ga dacewa da fushi da shi da rahama ta subhanahu wa ta'ala ina ba ta fahimta yanzu wannan hadisi ya nuna istiqama ta bangare guda biyu bangare na farko qaribu wa saddidu bangare na biyu faɗin annabi cewa ba wanda aikin su zai kubutar da su yau ka da rama kai ma an ce aikin kadai bayan ka da rama sai Allah ya cika ba da balalin su sannan ka tsira to za ka bada kida rama kuma daga baya kaga hadisin ya nuna istiqama ko za a iya kalabar istiqama a cikin hadisin ta bangarorin sa guda biyu kalman qaribu wa saddu da kuma wato innahu lan yuzu ahadun minkum bi amali har zuwa ƙarshen abin da annabi ya faɗa na hadisi to annabi ya riga ya tabbatar ce babu daya da zai iya tsira daga cikin mu da aikin sa kadai a ce duk irin yadda kake yin ibada duk irin yadda kake bautar Allah wato baka yi komai ba karka dauka cewa har ka yi abin da zaka yi wa Allah gori na yi kaza na yi kaza na yi kaza irin yadda wadansu suke yi alhamdulillah ko yanzu kan na mutu kaza kaza da kaza mutum na faɗa da wani alfahari shi mai ibada ne ko mai yawan zikiri ko mai halala ko mai fi da dukiya fi sabirin daji kai ka ce ya yi wani abu yana kaman goron ma Allah irin abin da yi ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin wai goron ta maka suke wai dan sun shiga musulunci ka ce da su kar ku mun gorin musuluncin ku cewa kun yi kaza kun yi kaza ubangiji ta Allah ne ki da tuttewa akan ku ya goranta muku ya shirye da ku zuwa ga daidai ga dubun dubatan kunan suna nan kan fata kuma sun fi kuwa yau in duniya ne amma ba su gano gaskiya ba don saboda sai daga manka tarfin Allah ba haka bane ba to amma ya zamu da wannan hadisi da kuma wadansu ayoyi na cikin alqur'ani mai girma da suke nuna ana shiga aljanna sakamakon aiki Allah ce wa tilkal jannatu أنتموها بما كنتم تعملون آية ذكرت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون wannan ya nuna cikin alkur'ani mai girma da za mu ma kanu ya mazo da la yasma'una fiha lagwan wa la tasima illa qilan salaman salama zuwa karshe cewa sakamakon abin da suka aikata sakamakon abin da suka aikata an gadar musu da aljanna don saboda ayyukansu a nan kuma manzon Allah ce babu yanda za a yi wani ya shiga aljanna don saboda aikinsa kadai sai dai in Allah ya saka masa da falalansa da kuma rahamarsa to sai da muke cewa idan muka bi zahirin waɗancan ayoyi da zahirin wannan hadisi zamu ga kamar akwai tahomu gama da juna ayoyin sun ce kaza hadisin kuma ya ce kaza to wajen jawabin yaya za a yi a haɗa su a fuskantar da su a ba su da ma'anar da ba za su cika da juna ba sai malamai suka yi zantuka daban-daban masu yawa wani a kusa wani a ɗan nesa da yawa amma dai kaɗan daga cikin zantukan su suke cewa cewa ba za su shiga aljanna ba da ayyukan ku da wannan hadisi yace abinda hadisin yake nufi dawwama a cikin aljannatin nan ba don aikin ku ba ne kadai sai in Allah ya tsara da wata falalarsa ko ba haka ba amma shiga aljanna karan farko a shigar da kai ciki wannan aiki na kai ka sai dai ka dawwama a ciki to ba aikin ka ne zai dawwama da kai ba sai me sallar Allah domin duk irin aikin da kai a duniya ai yana da iyaka ta shekaru ila shekarun ka arba'in kana ibada ila sittin in ma kayi da yawa ila kaza ko ba haka ba to idan ka shiga aljanna kuma shekaru nawa za ka yi inda za a ba ka adadin shekaru arba'in kuma ka kare kun shekaru sittin na ibadar ka gani ba ku abin da ke a kenan wannan shekarun da za a yi na dindindin zaman da za a yi ba mutuwa ba tsufa shekarar da ba ta da ƙarfi to lallai wannan falalan Allah ce take tabbatar da shi amma shiga aljanna din mabda'iyan aikin da za ka yi na iya kaiwa haka waɗansu malaman suka ce waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da wannan hadisi shine aikin na da tasiri sannan kuma da falalan Allah din lalle Allah ya tabbatar da aiki kuma nan manzo Allah ya tabbatar da falalan Allah abin da yasa suka ce domin dukkan aiki guda ɗaya da za ka yi na alkhairi mafi karanci in an tashi za ka sakamako a baka nawa goma man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wannan ai ba karaman falala bace ba akwai wanda kai aiki dai ma abin kamar su 700 masalan da zai yi ko da amwalahum fi sabilillah kama da habbatan ambatar sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim waye za ka yi abu daya ya maka ɗari bakwai in ba ubangiji ta ala ba to kaga a ce muktasar gaza inda za a yi maka sakamako daidai da aikin ka idan ka yi abu daya a baka daya amma ga shi suka daya da su karanci a maka goma ko a kai ma ɗari bakwai ko sama da ɗari bakwai don Allah su yi ba iku liman ya sha yana tsara nunin kawa ga wanda ya ga dama ga ladan jam'i wani hadisi ya ce duk wanda sallan jam'i tana da fifiko kan sallan mutum ɗaya da daraja ashirin da biyar wani hadisin ya ce tana da fifiko a kan sallar mutum ɗaya da daraja ashirin da biyar me bambanci tsakanin ashirin da bakwai da ashirin da biyar hadisan duk ingantattun ne amma yaya wannan hadisin su kenan alaƙa su da juna nake ne wannan ya inganta wannan ya inganta ashirin da biyar ko lallai ba shine adadin ashirin da bakwai ba ya za mu haɗa su shine shekul islam ibn taymiyyah ke cewa hadisin da yake ashirin da biyar ɗoriyar ake baka akan jam'in ita kawai ya kawo ɗoriyar da za a baka sakamakon kayi jam'i hadisin da yake ashirin da bakwai ya kalli sallar ka ta mutum ɗaya ka ga daraja ɗaya sallar ka nan cikin jam'i kuma daraja ɗaya falalan hadisin jam'i ya zama ashirin da nawa da biyar ya haɗa nawa ashirin da bakwai ke a sai hadisan ba cin karo da juna to wannan darajar da za a baka ashirin da bakwai ita ma ka ga aiko riya ne akan aikinka wanda rahama ce ta Allah da kuma falalarsa ina fata an fahimta to dan saboda haka dai ta wannan ne malamai su kokarin haɗa kan irin waɗannan dalilai na shari'a da suke ingantattu da suke yin bayani don ka fahimce su fahimta mai kyau ba tare da ka gurɓata fahimtar ka ba wajen hadisan ko ayoyin wanda karshe mutum ya zo ya kare ta aya ko hadisi ba tare da ya abin nan ba da ka ba a gaggawa idan mutum ya ga aya ta ci karo da hadisi ko hadisi ya ci karo da hadisi kare zo ce ai shikenan da hadisin da ya ci karo da aya ta ya jefar da shi kafin haka yan bid'a suke waɗansu yan bid'a wanda suka so da su kira qur'aniyun suka ce da hadisin da ya ci karo da aya ba da mu yan hadisi bai ci karo da aya ba mun yadda amma hadisi zai ci karo da aya to shikenan ya tashi daga aiki shike ma sun da gawane ne zai kira wasu ka ce to kuma in aya ta fitar da aya za ku yi ta inda za su iya kawo maka hadisi ce ga hadisi ka za ku fitar da aya ta haka za su kawo su ce ga shi wannan hadisi ya fitar da wannan aya kafin ne dai ne sai ɗauko hadisi kai kawo masa ayoyi guda biyu wanda zahiri sun fitar da juna Allah ce ranar tashin kiyama mutane ba za a tambaye su ba haka aljanu ba yau mai zan layu su al'an zan bihi insun wala jan cikin surtun rahman ba wanda za a tambaya cikin mutane da aljanu dangane da aikinsa ko zunubansa a ƙarshen surtul hijr sai ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun na rantsi da ubangijinka sai mun tambaye su gaba ɗaya dangane da aikin da suka yi wannan ayoyin yaya ta ga fi ayoyin sun ci karo da juna bayan sun ci karo da juna ya zai da su ko zai jefar da ɗaya ko duka to shi ke nasa ce a fatan nuna gudanar da kitabi wa takfuruna bi ba'd وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا to shi sa ba a gaggawa duk a ka'ida ta addini ka'ida da malamai ke ajewa ba yanda za a yi aya ta cikaro da aya ɗaya kenan babu yanda za a yi hadisi ingantacce ya cikaro da aya ta alkur'ani biyu kenan babu yanda za a yi hadisi ingantacce ya cikaro da hadisi ingantacce ko da a zahiri ka ga haka to karancin ilimin ka ne ya haifar ma da wannan fahimtar in ka je wurin wanda ya tsara ka ilimi to sai ya maka bayani sai ka ka gane kaga wancan ayar a zahiri kamar sun ci karo da juna amma bayanin Abdullahi dan Abbas da wani ɗalibin sai ya tambaye shi yace la tafi kiyama ilimi ne mai tsawo yinin da ake kwatanta shi da shekaru dubu hamsin yawon kana mu dibaru hamsina alfa sana fasbir sabrun jamila to wannan yinin abin da zai faru a wannan a wannan ba shi zai faru a wancan ba ai wanda zai faru a wancan a wannan ba shi zai faru a wancan ba ko ba haka bane ba yanzu ko da a nan gurin duk wanda ya zo nan gurin kafin a fara magariba wani ya zo ya wuce ya ganka kafin a fara magariba wani ya zo ana cikin sallar magariba ya ganka wani ya zo yanzu an fara karatun riyadu salihin ya ganka dukkanin sun yi tarayyar cewa sun ganka a ungogoro amma na farko zai ce na ganka yana zaune a bakin titi dan lokacin ba ta da sallah ba na biyu sai ce na bar na ruku'i na uku sai ce na ganshi da riyadu salihin a amina sarar riyadu salihin maganganun da suka je suka bayar na ga yana an gugu yana kaza na ga yana an gugu yana kaza labaran ba gaskiya bane ba amma sun cikin da zuna ko sun cikin da zuna ba amma sun sun zama gaskiya gaba ɗaya saboda me ai wannan ganin da kai masa a gefen titi yana zaune lokacin zura yake a kira sallah amma lokacin da gashi alkuri yana cikin sallah magariba kenan amma da ka gani da riyadu sami na hannu ai lokacin an gama sallah ana karatu riyadu sami da dama a wajen duk rana asabar kaga shi kenan an warware ne matsalar kenan to haka dalilai suke na shari'a ko ayoyi ko hadisi babu yadda za a ingantaccen hadisi sun karo da hadisi sai dai a karancin fahimtar ka gane haka babu yadda za a hadisi ingantacce kuma su karo da ayar alqur'ani haka kuma ba yadda za a aya su karo da aya ina fata an fahimci wannan da kyau wannan hadisi rawahu muslim معنى يتي والمقاربة وابن ذلك نفي المقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير إن أنت المقاربة واتو ما أمس شين القصد إيه وكان ديدي نفاتا ديدي لا غلو فيه باتار da zurfafawa ba cikin abin da kake yi wala ta tafsir ba tare kuma da gajiyawa ba shi addini ba a so ka zurfafa ka yi da ake bukata haka ba a san ka rage in kana so ka yi azhar daidai to sai kai ta raka'a hudu daga lokacin da kace ni mai karfi ne dan haka ni mataki ne raka'a biyar zan yi kaga ta lalace dan kuma kace ai na tsufa dan haka bari in yi raka'a uku kaga kuma nan ma ta lalace da ka ce la qulu wa fihi wa la taqsir ba ruwa ba bawa ka wuce inda ake bukata sannan kuma ba ka kasa kaiwa inda ake bukata kuma ka'idar addini shine ba ka fara ka sai an ce yi ba ka dade kana yi ba matambayi ya tambaye ka me dalilin ka kace ni ma haka na gane yi wannan ba dalili bane ba daga lokacin duk abin da ba dalili ba sai ka kokarin ka mai shi ya zama dalili amma kafin ka fara in kana da dalili da aka bin ka me ya hujjan ka sai ka ce kaza to wannan shine abin da ake so musulmi ya gino akai ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه دون سياسه حكم الله كتابه كافين يفعل والسداد abin da ake nufi da al-sadadu al-istiqamatu shine tsayuwa kan daidai wa kisaba tare da yin abu yadda aka ce wa yatazammadani lafazin illa an yatazammadani Allah bi rahmatin minhu ay yulbisni wa yasturni sai in Allah ya tufatar da ni ko ya tukurce ni da wata rahama ta ko balalarsa inda manzo Allah faɗa kenan Imam an-Nawawi sai qala al-ulama malamai sun faɗa suka ce ma'anar istiqama abinda ake nufi da istiqama luzumu ta'ati Allah ta'ala luzuntar ta'a wa Allah luzuntar biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah kalu suka ce su malaman hiya min jawami'il kalim ita kalmar istiqama tana cikin tulaurin kalmomi ko dunkulallin kalmomi sukan ce jawami'ul kalim suna nufin kalma tsaya wadda ma'anarsa yin aka tsaya sharhin ta a iya kwana ana yi a iya rubuta littafi a kai da aka fi shekul islam yake da littafi mai suna al-istiqama littafi jirgi biyu ne fassara istiqama kai yake su ibn taymiya to da haka ka ga kenan istiqama tana cikin jawami'ul kalim jawami'ul kalim sune kalmomi waɗanda suke kaɗan amma masu tare da ma'ana mai tarin yawa wa hiya nizamul umur a takaice ka ita wa istiqama shine gudanar al'amura bisa ga tsari wanda ba hargitse ba ibada bisa ga tsari ba tare da hargitse ba kasuwanci bisa ga tsari aikin gwamnati bisa ga tsari zamantakewar iyali bisa ga tsari zama tsakanin makwabci da makwabci bisa ga tsari zama a unguwa daya bisa ga tsari komai a sata inda ya dace kar a zubar da shara inda mutane ke zama haka komai a bisa ga tsari shine ne istikama gudanar al'amurra yadda suka dace shine istikama tare da kan ibada wa gaban al'amurra har zuwa kan musahabbai har zuwa kan mukammila al'amuran da suke kamala ne cikin rayuwa duk ya shafi cikin istikama ta cikin malai wa billahi tawfiq ga man kafarna ga Allah ta'ala babun fit tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa sana'id dunya وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهديدها وحملها على الاستقامة wannan babu ya kunshi al'amura da kusurin yawa babin fit tafakkuri fi azimi makhluqatin Allah ta'ala babin da zai koyar da mu shar'antuwar yin tintintini cikin halittun Allah ta'ala ka kalli halittan Allah ka yi tunani na hikimar Allah wajen yin wannan halittar da kulawa da ita da gudanar da ita don ka gane girman kudura ta sa wa fana'id duniya ko babin zai nuna mana ashe ita duniya karau ce mai karewa wa ahwal akhirah da irin matsaloli ko ababe masu tayar da hankali na lahira wa sa'ir umurihima da sauran al'amuran da suke da alaka da duniya ko lahira wa taqsirin nafsi وتهذيبها وعندها أي الاستقامة كوباب زينون منا تكسير النفس وتؤتى لي كوكما دوتيا وبأنة يد متنزي جارة وتهذيبها بالتنفسيتا وحملها على الاستقامة بأي دوتيا كي استقامة yanzu kun duk abin da zaka kulle tunaninka a kai tunani mai kyau kar ka kulle sharri cikin zuciyarka sai dai ka kulle alkhairi kar ka yi girman kai sai dai ka zanto mai tawadu kar ka zanto mai hasada ga wani don saboda ya ka dukiya ko ya ka ilimi ko ya ka jama'a ko ya ka kaza sai dai ka zanto mai hakura da daidai laban da Allah ya baka na ilimin ko na dukiyar ko ma na menene haka nan shine mutum wato ba zai koyar da kai da zaka tarbiyyanci kanka idan muka kalli wannan cikin dalilan da su قال الله تعالى قل إنما أعيدكم بواحدة أن تكونوا لله مثنى وفرادا وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دام نفسه aya ta farko ubangiji ta ala ce kul ka ce da su inna ma a'idukum sana dai kadai ina muku wa'azi bi wahidati da wata kalma daya da wani sako daya wannan sako daya da nake muku wa'azi da shi an ta lillahi ku tsaya domin Allah ba tsayuwa ba wanda kishiyar ta zama a'a tsayuwa saka tsara hankalinka ka yi tunani an ta kuma lallahi ku tsaya ku bayar da tunaninku don Allah masna imma biyu wa farada ko ɗaiɗaiku sun mata tafakkaru sannan ku sake nutsawa cikin tunani za ku gane cewa ma bi sahibikum min jinna lallai manzon da aka tura muku ba mahaukaci bane ba lallai manzon da aka turo muku ba mahaukaci ba ne kuma lallai abin da yake kiran kanku a yake kiran ku a kai shi ne gaskiya menene dalilin da zai jagorance su in sun yi tunani su gane manzon Allah ba mahaukaci ba ne ba ya zubar da yawo sallallahu alaihi wasallam ba ya tafiya da datti duk inda yake kanci yake sallallahu alaihi wasallam kanci yake a halin rayuwarsa kanci yake har bayan mutuwarsa akan gane wannan yaron ya gaba da manzon Allah a kwararo cikin garin Madina in manzon Allah ya dafa kan yaro sai a yaron ya wuce yana kai shi sai a ce ya gaba da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi rayuwarsa yana kai shi bayan ya rasu an zo an lulluɓe shi da bargo Abubakar ya zo ya shiga ɗakin da yake ya yaye bargon ya tabbatar da Allah ya karɓi rayuwar annabinsa يبتم باتيتي يتي طبت حيا وميتا يا رسول الله يتي قيتي تكي لو كنت الله يورك حبك يا مثلك يا رسول الله دي سيدنا ابو بكر الصديق to kaga ba ku cikin gare da ganci ba sai dai wani ba kaga sai ta nan su gane wannan sannan kuma ku gane mutanen da suka yi rigima bayan ginin Ka'aba a idan zan tsaya Hajarul Aswad suka ce in za a tsora kabila kaza ce aka ce aka ta tafi da balala to kabila kaza ta tafi da balala kabila kaza ta tafi da balala kowa baya san a ce wani zai tsora sai suka ce to ai ƙuri'a duk wanda ya fara fitowa daga kwaroron nan shi zai tsora shi kenan kuma ɗan wata kabila sai tafi da balalar sai manzon Allah ya fito ta wannan kwararo in da kai ne ko ni ne da mun zo an ce ai ƙuri'a sai shi kenan zai ɗauka ya sa ko ba haka ba amma sai manzon Allah ya jimfiɗa mayafi ya ɗauki wannan dutse ya tsora ya ce shugaban kabila kaza ka mutum shugaban kabila kaza ka mutum gurin ko ta da gaba ɗaya duk suka ɗaga har suka je daidai inda za a ɗaga hajjar asibitin sai ya ɗan tura shi da hannunsa sai ya faɗa wajen yanzu ya zama su duka suka yi ne dole amma kuma karkashin shugabancin su birin nuna musu shine khatamun nabiyina wa imamul mursalina to wanda har suka yi da qur'ansa a wannan halin yanzu ya zama nawa kaci kenan sannan duk wanda yake da dukiya yake jin tsoron talawanta ba yadda za a iya kai ta wani wuri su tsira sai in ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wannan ya kamata a tuntuɓe hauka sannan duk abin da ya bada labari cikin alƙur'ani din zai faru kuma an ga ya faru domin kuma na hauka ce a sai kenan za su gane inda sun yi tunani ba manzon Allah ba mawakaci ba ne ba sannan abin da ya zo da shi ba zancen ɗan adam ba ne ba saƙon da ya zo da shi saƙo ne na gaskiya mai ke nuna gaskiyarsa dalilai masu yawan gaske dalilai masu yawan da suke suke nuna gaskiyar alkur'ani mai girma kaɗan daga cikinsu lokacin da aka yanke tsakanin farisawa da rumawa su kafaran makka suna goyon bayan galan farisawa ba don komai ba don mutane ne masu addini ne shirka irin nan al'ummar musulmi na farko a wannan lokaci suna goyon bayan daular romawa don suna kan wani tsari na wani saukakken addini daga sama ko da yake a ɗan gurɓata shi da haka lokacin da furtawa suka san suna kan rumawa sai mutanen maka suka rika annasawa da jin daɗi cewa irin yadda waɗancan suka lallasa waɗancan ruma haka za mu lallasa ku sai Allah ya saukar da aya a cikin alkur'ani mai girma a duk da ne gudibatin rumu fi adam al-ardi وهم من بعد غلبهم سيغلبون متى في بدء سنين لماذا لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرغ المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون cikin Qur'ani ya sauka yace tabbas an ci nasara akan rumawa kwana kwanan nan a gaggawar da aka yi amma kuma kuma nan gaba za su ci nasara yanki yace cikin waɗansu ɗan shekaru ba su ta karatun kaya duk islim wato shekaru waɗanda suke bara yawa kamar biyar zuwa bakwai kaga ya kamata su zira ido su gani idan wannan shekaru bakwai suka zo rumawa suka sun suna kan farasawa abinda qur'ani ya faɗa ya zama gaskiya sai su imani da shi idan wannan shekaru suka zo yakin ba bai faru ba ko ya faru amma duk da kasafayi farasawa suka sake musu rumawa sai su shiga ɗan kai da qur'ani bisa ga mai shine daidai ku sani cewa lallai shi azizun ne mai rinjaye ne ba abin da ke gazararsa hakimin ne ko mai hikima ne yau wannan shi ne zai zarki da wannan haka kuma wani balaraban kawai zai zo muna karanta wala tankilu wala min tankilu mushrikatu hatta yu'min wala abdu mu'minu khairun min mushrikin wala haka wala tankilu mushrikina hatta yu'minu wala abdu hatta yu'minu wala mutummin suke tsoro mushrikin wannan mal aidin mu'minin to kaga Allah ya ce wala tankihu mushrikati tankihu da yawa sai kin nan fata a can gurin kuma sai ce wala tankihu mushrikina to idan an ce tanki ku magajiya ku ne masu aure kar ku ce za ku auri mata wanda suke kan addinin kyauta har sai sun yi imani to can gurin sai kuma aka ce wala tunkihu kada ku ce za ku aurarwa almusriki na mazaje masu shirka ku ce za ku aurar musu da ƴaƴan ko matan da kuke wa wakilci hatta yi uminu har sai sun yi imani tukuna amma yana shirka ku ce za ku aure ba za ku ba shi ba to sai wani zai karanta wala tunkihu almusriki na abin nufi kenan ku maza kar ku auri maza mun shirkai wato sai ne hatta yau ne sai ce wallahi ko kun imanin ba zan yi ba ko kun imanin hatta walau amanu ba zan yi ba ba ga wani ba sai mai karatun ya duba awar da ga lallakin ya kukure wajen kai fasaha ne sai ya same ban ma ya kamata ku sa fasaha shi kenan ma'anar salala sai gaba daya ba abin da nake son kai shi ga in kai magare shi a nan gurin shi ne lafiyayyen hankali ba ya cin karo da nafsin shari'a mu duk nafsin shari'a ta zo ne don ta dace da hankula ba don ta ci karo da hankulan mutane ba sai dai idan hankali ya samu sandarsa don haka sai Allah ya ce da su in ma sun yarda da ayar su yi tunani mana su gani in mai wucin siffar ya kamata a cikin mahaukaci in ma sun yi tunani su duba su ga wannan saƙon da ya zo da shi ya kamata ya zama ƙarya bayan ya ce kaza ta faru kuma ta faru ai wannan duk da hankali da biyu zai gane cewa in ya faɗa abu ya faru to ɗaya so biyu so uku ya kamata ya zama ya zama gaskiya wa qala ta'ala Allah ta inna fi khalqi samawati wal ardi lalle a cikin halittun sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawar dare da kuma yini da ayatin li'udul albab lalle akwai ayoyi ga ma'abuta hankula wato halittar sama saboda girman ta ba abin da yake girma irin ta a cikin abin da muke gani halittar kasa saboda yalwarta da fadinta ba wanda zai ce ya ga gabas da yamma kudu da arewan ta gaba daya an gane ku to saboda fadin su da girman su shine mafi girman abin da dan adam ke iya gani na halitta to ya kamata a ce mutum ya gane saman nan yadda suke kamar gini kuma ba wata gwafa da ta kare ta daga ƙasa suke rataye da yadda take abin nan da ita suke kokari ta bai zo da amadin ta ranar haƙƙi ku Allah ne kawai yake rike da su da kudurarsa lalle wannan ubangijin da kudurarsa yake rike da wannan saman ya nuna cewa shi ne mafi cancanta a masa kuka shi ne duk wanda suna cikin haka zai ƙwayoyi ne da kuma saƙwari dare da yini ana cikin dare yini ya zo ana cikin yini kuma dare ya zo kuma su saba wani lokacin a wannan dare su kuna yini wani lokacin a wannan yini su kuna dare amma da kowanne suna musayar aiki bisa ga tsari mai ban tsari in daren zai zo baya zuwa gaba daya a hankali a hankali ya fara suturce mu ya fara suturce mu har kafin ya kammala kankama mun tanadi dukkan fitilu da za su kare mu daga duhunsa idan yinin zai zo kuma ba zuwa gaba daya a hankali har sai yake zuwa yake zuwa har kafin rana ta yayi mun fita daga halin da ba masu wargan masu kuma su da hali na kamala ta dan adam inda a ce yadda ake ɗauke wuta a kawo ta aka dire ki zuwa da rana da kullum za a yi tangar da mai yawa cikin kawai ba ka yi aune ba irin bakin sun da nan da ko ɗan kura ko ina ne kawai dum haka rana ta tafi yadda ake ɗauke wuta a tsarin da za a yi yana da yawa haka kuma inda a ce haka ake dallaro hasken rana kawai ba ku yi aune ba kawai ku ga rana ta kama ai da asiri ya tonu da yawa abubuwa dai ba da maslaha a cikin waɗannan al'amura to kaga wannan ya nuna a ce ubangijin da ya tsara waɗannan al'amura ya tsara ku ne don saboda maslahar ku ku bayi da ayatul lil alba akwai ayoyi da ma'abuta hankali su ai ma'abuta hankali allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan su ne waɗanda suke ambatan Allah qiyaman a halin tsayuwa wa qu'udan da halin zama wa ala junubihim haka kuma a halin kwanciya su suna ambatan Allah ma'ana ba sa iyakance wa Allah lokacin ambato a cikin halayen nan guda uku ta iya ambatan sa tsaye ta iya ambatan sa zaune ta iya ambatan sa wato ainihin a kwanci wadan suna cewa alqiyam din nan yani fi halatul qiyam alqurut din nan fi halatul julud wa la julud ma'ana in sun zo kwanciya kenan sai suke fassara idan za ka tashi sai ka tashi da sunan Allah in za ka zauna kuma ka zauna da sunan Allah kuma in za ka kwanta kuma kwanta da sunan Allah a takaice dai wannan an faɗi haka ne don babu dan adam mafi rinjayen halin da ke samun kansa shine waɗannan guda uku ko dai yana tsaye ko yana zaune ko yana kishingida kwanci kwanciya da kishingida da abu ɗaya ne a ko wani halin dan adam zai samu kanta ba tsayawa ba kwanciya ba zama ba da wuya in ma akwai su bai da yawa in ma akwai su bai da yawa to da haka ne abin da ake nufi dai an batan Allah ya mamaye dukkan lokutan to wannan aya tana nuna kalmar zikiri kenan wai tafakkaru na fi kalka samawati wal ard kuma nan take suna yin tuntuntuni cikin halittun sammai da ƙasa su kalli sama su ga irin girman halittar ta kuma cewa Allah yana rike da ita ba ta faɗowa wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi izni ya rike sama ba za ta faɗo kan ƙasa ba sai da izinin sa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula lalle Allah yana rike da sama da ƙasa da ƙasa da ya kuma kowa dan da muka ganin abin da yake shiga ba dan kai ce a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha رفع صوتها فسواها وانت لها واخذ ضبها والارض بعد ذلك دهاها duk kirkiren duniya da za a yi da ilimin da ake da shi wannan ilimin da na addinin da na rayuwar da na leburancin da na sana'ar ubangiji to ma utitin min al-ilmi illa qalila ba a ba ku komai cikin ilimi ba sai dan kikku din nan dan kankani cikin duk ilimin da ake da shi na duniya yasa kullum sai dan adam yana ganin ya kai makonin ci gaba sai kuma ya zo sabon abu da me ya taɓa gani ai ba abin da ya bada mamaki irin gano duniyar ma ko ba haka ba wanda sai da aka yi shekaru aro aro kafin a zo a gano aka zo aka gano ga nisan tafiyar ta ga na'ura mai gudu irin na haske ta yi wata shida tana tafiya ko menene an je an gano duk wannan fa ɗaya ne daga cikin gurbi guda bakwai da ke cikin sama da ubangiji ya ambaci ya kawo shi a jumlace a cikin sautin abin a cikin sautin hijiri burji guda bakwai da ubangiji ya ambata to wannan duniyar ba tana ɗaya daga cikin guda bakwai din yanzu akwai sauran shi da ba a je gare su ba ga zai wahala ke to ban sana kuma ce an je sama kai waye zai je annabi sallallahu alaihi wasallam ma da haka tafi da shi isra'i malaika jibril ne kon kusa ko ba ka ce su waye yace jibril tare da wa annan Muhammad an yi izini ya ce an yi izini sannan aka bude yawa zai iya shiga ta duk wannan da an nuna gaddiyawar dan adam duk yadda ya kai ilimi dai har yanzu bai kai komai ba dan haka bai kamata ya kangare wa ubangiji ba ubangiji ya ce sai su rabbana ma khalaqata hadha batila lalle ya Allah ba ka halitta wannan abu ba batilan ba tare da manufa ba lalle akwai manufa batilan din nan shine wato abas da Allah ce a fahimtum anna ma khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un ba ka halittu na abu dan wasa ba dan duk abin da kai dan wasa shine ba manufa
Allah ku bayan au babu nufa duk abin da ya aku manufa a subhanaka sarki ya tabbatar maka ma'ana dukkan kamala ta ka sai ta waya ba ta ka buce ba faqina azaban nar sannan kuma ka tsamar da mu azaban wuta to wannan zikirin na zuciya shine kan gaba kafin zikiri na harshe yayi tasiri an gane ko sannan zikiri na harshe kaɗai baya tasiri kuma sai ka hada da aiki ku yi hakuri ku waɗannan ayoyin ku gani inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab التي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون بعد هنك اللي بيجي يتفكرون في ماذا في خلق السماوات والارض yayin da suka yi tuntuntuni cikin halittar sama da ƙasa suka gane kudurar ubangiji dama ya ce misalin wa annan la'ala kullu shay'in qadirun wa annan la'ala qad ahata bi kulli shay'in ma wannan tunanin sai jan suka ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar sarki ya tabbatar maka tsamar da mu daga azaban ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ya ubangiji lallai duk wanda ka shigar da shi wuta ka kunyar da shi ka kunyatar da shi ka kaskantar da shi azzalimai ba su da wanda zai taimake su ربنا إننا آمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا الله من دون mai shela yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da haka sai ku yi imani ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا ubangiji gafarta mana zunuban mu kankare kurakuran mu karbi rayuwar mu tare da bayi masu da'a sai biyo baya rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli ya ubangiji ba mu abin da kai alkawli bisa ga harshen manzanninka wala tukhuzna yawmal qiyamah kar ku yi da mu da tashin kiyama innaka la tukhulul mi'ad lalle ya Allah ba ka saba alkawari duk abin da ake daga can zuwa nan abu ne da zuciya ta yi tunani har su kuma ya furta da ayar ta zo ta cewa za a an samu sai Allah ya tuni fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin su ya an samu su ya an samu su cewa me anni la udhi'u amala 'amilin minkum bai ce la udhi'u fikra mufakkirin minkum ko kaunar ƙa'ilin minkum labudda an yi tahawwala tafakir wal qawl ila al da wannan tunanin da wannan maganar bakin da aka aka aka ambaci Allah da zikirinsa sai ya jirkice ya zama mai aiki da haka suke fasta zaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd fallazina hajaru sai ya fara lissafa ayyuka hijira kaga aiki ce ba magana ba وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا sannan la ukaffiran na amhum sayyi'atihim fadin kan kadai bai wadatar ba sai sun yi wannan dan sun ce ukaffir anna sayyi'atina wa tawaffana wal abrar sai lissafa allazina amanu wa hajaru wa ukhruju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran na amhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al anhar ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب dole da tunanin da maganar basal sai an rikidar da su sun zama mai ai dan kar ka dauka maganar ka tabbata shi kenan ga wani zikiri da an baka zaka guda ɗaya ka shiga aljanna to wanda ya faɗa ma wannan yawa gare ka sai kai aiki to ka taba ganin wata addu'a ɗaya aljanna wa a ce ga wata addu'a guda ɗaya ma idan kai aljanna idan ka ji wai bayan ta kai ka aljanna kuma akwai tuko kowa zai tuko dan girman Allah ya fara wannan kamar mun da hukuma mun kai ubangiji kine da muka jaka so ko mutane ba abin da suke so irin gara fasa dan abu kaɗan mai lada da yawa dan kankani dan da nan shi suka bai shiga aljanna to sai ko aljanna ta an yi aiki ne kaji annabawa an girgiza su kai ba za a girgiza su ba sai ka shiga aljanna annabawa za aka girgiza su wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna Allah kuma ta yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna a haka bagas ba tare da an girgiza ko bai da aka girgiza su kai sai ka samu zikiri guda ɗaya kawai ka je ka yi shi kenan ka shiga aljanna kai ka zuka buladanai kawai daga nan ka shiga aljanna ka ga ku yi dole sai ka yi himma dole sai ka sa aiki kuma ku gane kuma wannan na nuna mana wani abu guda daya zikiri na harshe kadai ba tare da zuciya ta halarto abin da harshe ke faɗa ba bai zama zikiri ba an gane ko dan wannan zai ja hankalin mu magana wani abu wanda ya ga mutum yana zaune ana hira da shi ko yana da sarki kuma hira kike yi to dan girman Allah mai kake cewa zuciyar dai guda ɗaya ce ko dai ka fahimci hira ta ko kuma kana zikirinka ba yanda za a yi ta hada abu guda biyu dan Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi amma kuma tare da haka wani ku kuna hira da shi ko kuma hira kuke kuma amma to me yake cewa ko kuma wanda za a ce karfin gashi ya kama shi na ja sai gana haɗo wajen guda biyar na ja to me kake so ta kidaya kaga dai ya san shi ma ba daidai ke ba ko mutum yana bakin ciki yana kallon mutane ko yana jan sarki hankalinka na ga masu wucewa wani ya wuce da mota iri kaza wani ya wuce da kaza wanda ta wuce wani ya wuce dan Allah ina girmama Allah a zuciyarka harshenka da zuciyarka ba su yi tarayya da juna ba zikiri baya zama zikiri sai harshenka da zuciya sun yi tarayya da juna yayin da kace la ilaha zuciyarka ta halarta la korewa ne ilaha din nan ta kore dukkan jinsin abin bauta illallah bakin ka na farta illallah zuciyar ka na halarto sai Allah haka ake bukata amma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka faɗa so ɗari so miliyan ɗaya wallahi ba kai zikiri ba dan ba girmama Allah a ciki wai shi ba yawan ba kai abun mai kyau ina amfanin yawan toka ba gar mun ko ne kai da ita to shi ne ruhin magana din in dai za ka yi abu mai yawa baka inganta so ba ya da amfani abdullahi dan mas'ud ya kai su suna kirge zikirin su suna yi suna kirgewa suna yi suna kirgewa yace ku kiyaye ayyukan ku na barna da kuke ku san nawa ne dan ku tuba na ba ku tabbas ihsanin ba sai kun kirga ba Allah ya kirge mu me ne sai ka san zikirin da kai wa yake ba wanda yake sai ka san adadin zikirin da kai kai sai tsakanin da ubangiji kai duka da kyakkyawan lafazi zuciyarka tana halarta mana ko da an baka zikirin da baka sani ko da zai ka fara sai ka tambaye malami tambaya guda biyu shin wannan zikirin ya tabbata daga bakin manzon Allah eh eh kaga a lokacin soyayyar manzon Allah za ta ga hankalin ka kan yin zikirin dan ba dan wannan zai ka sai kai domin na biyu da Allah menene abin da wannan zikirin ya kunsa na ma'ana dan lokacin da yake furta shi da baki an halarta ma'ana a zuciyarka kare rubutu ina faɗa wa ban sani ba kaga wannan rashin sanin me kake karantawa shi yasa littattafai za su yi ciyawa mutum yana karantawa kuma na shirme yanzu misali akwai wani littafi da aka yi na rabbanoni tun da daɗewa duk rabbana rabbana cikin alkur'ani aka kawo ko mutane suna saya su yi addu'a da ita ba dukkan rabbana cikin alkur'ani ta kunshi addu'a ba akwai rabbana din da ta kai titi akwai rabbana din da ta addu'a ce rabbana ma khalaqata hadha batila ka zo mai girman ubangiji ne subhanaka fa qina azaban nar rabbana innana amanna haka da sauransu amma rabbana ajjilna qitna qabla yawm al-hisab gafaran maka ne suka ce ya Allah gaggauto mana azaban mu kafin tashin kiyama da inda gaske ne kana da ita an rubuta maka je kana karantawa dan girman Allah kana kuma mai tawa ka samu littafin rabbunani a bakin ka ko kullu ko bakin masallaci juma'a da cikin gari kana ta faɗa ajilla na kita na kaule mu ko abin da yan mutum suka faɗa rabbana abasarna wa samina ya Allah a yanzu dai kan mun gani abin da duk manzon Allah ya faɗa yanzu mun gane abasarna mun gani wa samina ko mun ji farjina na amal salihan amma mai da mu duniya mu gyara kana addu'a da ita to kaga ya kamata duk mu san abin da zamu faɗa da baka menene shi duk malami wanda yake na Allah ba zai ji zafi ba ka tambaye shi da Allah wannan addu'ar da ka ban daga manzon Allah take in dai masoyin manzon Allah ne shi ba zai ji zafi ba zai kokari sai iya daga manzon Allah ne to shi kenan abu na biyu meye ma'anarta zai kokari ya bayyana maka ma'anarta ta haddin babu laifi ko wurin da kake zauna yana faɗin ma'anan ka rubuce ko da hausar boko ne a karkashin warakar na takardar ba shi kenan ba ka rike gobe aka sake maka da su kuma ka rubuce ma ta ba shi nan ba kama ana ana nan sai ka zama kana fitawa cikin gidanka ba dai fitowa kai titi ba gidan ba sai ka fitawa ba kuma ka dinga bala sun ta ne kuma to amma idan kullum za a baka addu'a ka yi ta ja ka je ita ma matar ka haka za ta sa ta yi ta ja kai da ita kuna ja ita kuna ja ba wanda ya san da ake ja to dole sai in mun koma wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun tashi sai mu koyi addini kun ga lokacin koyon addini kankani ne yanzu duk kowa wani ya awa takwas a kasuwa wani ya awa tara ma wani a ofis har sai dab da magariba yanzu nan gudun ya zo ya bayar da awa ɗaya da rabi duk abin da kai kuma jiki na ɓaci rai sakamakon albarka hadisin annabi za a karanta ko yana alqur'ani sai ka samu mai sauki wajen sarabai da suka kulle maka sai ka samu warware to wani bai da wannan lokacin gani yake hasara ne ya je zauna ya irin wannan zama wanda kuma shine zai daɗi mutum a cikin addinin sa matuƙar ba za ka yi shi ba sai a yi ta harbar da kai a cikin addini ya Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon kotu mata wa qala ta'ala afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ubangiji yake cewa afala yanzuruna shin su mutane ba sa yin duba ila al-ibil zuwa ga raƙuma kayfa khuliqat su duba su ga yaya aka halitte su a akwai abin mamaki cikin halittar raƙumi yana cikin abu mai girma na jiki wata fuskar halitta na dabbobi raƙumi duk da girmansa da ƙarfinsa idan ka sa masa akala yaro wanda ya fara tasa ta sai za aka zai sarrafa rakumin da yake idan ya za aka za haka yi haka sai ya kwantar da shi kuma a ɗora kaya masu nauyin da suke yana da hukunta kuma ya yunkura ya tashi da su yaron kuma ya sake zai ke sarrafa shi yanzu wannan ba aya ba cikin auren Allah harshen rakumi kawai aya ga girman jikin amma yana da hukunci za a yi lodin kayan sai an gama sannan ya tashi wa ila sama'i kayfa rufi'at kuma su duba su ga sammai irin yadda aka ɗaukaka su as-sama'u kalmar sama guda ɗaya ce amma na ce sammai saboda jinsi ne ismul jinsi ne ya shafi dukkan guda bakwai ɗin wa ila jibali kayfa nusibat ba sa ganin duwatsu yadda aka kakkafa su a ban ƙasa ka duba ga duwatsun jos ka duba ga dutsen mangila ka duba ga abin nan ka duba ga dutsen goza ka duba ga duwatsun kasashen duniya daban-daban ga sunan don kiji ne biyu ya kaskafa su akan kasa don su hana kasa rawa ko girgiza da mutane sai Allah ya so jarraba dan adam to wani lokacin da duwatsun da komai kuma sai a girgizan kasa wa ila al-ardi kayfa sutihat ba ta duba zuwa ga kasa kanta kayfa sutihat yaya yadda aka shimfiɗa ta Allah ya shimfiɗa ta da fadinta kuma bambanta sasanninta nan gudun ka ga sahara ne nan gudun ka ga wuri ne wanda yake mai kandori nan ka ga irin savana ne nan gudun ka ga kulmu kulmu ne dan haka da sauran ku gashi nan duk Allah ya yi ya kinta su kasar duniya din kuma ya sanya ma'adanai a ciki sanya kai zinari da azurfa sanya kai lu'ulu'u sanya kai fetur sanya kai waɗansu ma'adanan daban duk haka Allah ya tuntuɓa kasar irin yadda yake so ka ga waɗansu da ci gabansu da komai ba su da ma'adanan ga kwakwalwar yadda in akwai ma'adanan za a hako da kuma ɗansu suna yawo suna kiwon tumaki karɓar su ko ga fetur ba za su yi haƙoƙi ba nan ba su ba haka Allah ya karkata su yanzu nan duk ba aya ta ta ubangiji ba ruwan sama yanzu ba inda zai sauka sai inda Allah ya kaddara ba yanda za a yi wata na'ura inda bature na da dama ai da ya tsaya da sai wata na'ura wanda in girgizan ya taho ta zuƙe ruwa da kai inda yake so amma ya isa ubangiji ne da kai yake ɗaukar nauyin koro iska wanda take ɗauke da girgiza tana tura shi ta ingiza shi zuwa ga inda Allah ya gaba alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi wa yunzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barak فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب في الابصار يقلب الله الليل والنهار inna fi zalika la ibratan li ulil absar kaga duk wannan kudurori na ubangiji da ya kamata dan adam ya dauki izina akan fa zakkir to kai dai ka tunatar inna ma anta muzakkir wani dai kadai kai mai tunatarwa ne ba ka iya tilasta mutane cewa su bi daidai wa qala ta'ala kuma Allah yace afalam yasiru fil ardi kin ba za su yi tafiya a ban kasa ba fa yanzuru su duba su ga kaifa kana akibatul ladina min qablihim yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya zama ta duk ƙaton gida masu sun mutu shekara dubu nawa amma gidajen da nan a tsaye fa asbahu la yura illa masakin daga irin dalan nan ta duwatsu da fir'aunonin misra suka yi wani shekara ɗari dubu biyar wani shekara dubu takwas da yi har yanzu suna nan masu su kuma suna karkashin ƙasa ƙasa ta rufe su na yanzu wani girman sai zai wafa nan a zuwa Allah ta'ala duk waɗancan masu ƙarfin su riga sun yi kuma Allah ya tafiyar da su wa kum ahlaka nan min qaryatin batar wa ishataha fa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah ce ga gidan ga gidajen su ne bayan su ɗin ma ba wanda ya zauna a gidan sai kaɗan daga cikin ba ta amfani gidan na na kunna na hannun warisi haka Allah ya tafiyar da su kuma tafiyarwa mai ban mamaki fa kullun akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhahu sayfa sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah yuzlimuhum walakin kanu anfusahum yuzlimun waɗansu mala'ika aka sa yin tsawa aka fitar da garin waɗansu kuma da ruwa aka dulmiyar da su waɗansu da kaza waɗansu da kaza haka ne sanadin yake daban-daban sanadin mutuwar amma dai mutuwar guda ɗaya sanadi ga waɗansu doki wasu ko sanadin su zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su zaki su zuba musu ba cikin shiri ba karshen dai sakamakon ɗaya ne shine duk sun mutu ومن الاحاديث daga cikin hadisai alhadisu sabu ka iya kafa hujja da hadisin da ya wuce na hadisin alkayyis man dana ya sahu wanda mun yi bayanin sa a cikin karatun baya to sai mu dakata a nan abin da muka faɗa ne dai Allah ya bada lada wanda muka kuskure kuma Allah ya tsare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi to ya kun yan halarta ki ga makabar sarrafa kalmi ya inganta cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shiga makabar sarrafa suna tafiya shi da wani sahabi ya hango suna tafiya cikin makabarta da wani sahabi ce ya duba ya ga wannan sahabin da kafin ya saka sai ce su ya sa kalmar da haka malamai da dama na nuna wannan hadisi na nuna cewa lallai idan mutum zai shiga makabarta ya ce ka sai kai na akwai wani abu mai cutarwa inda makabartar wata da wata sun sha bamban za ka samu wata gida ko wani yanayi na kaya ko wani abu ne da ta kuma cuta wannan cutarwa ko kuma inda rana ne akwai tsananin zafin rana da za ta fiti wannan kuma ƙasa amma matuƙar ba wani abu ne da su da ke ba da wasu kyau mutum ya aiki da wannan hadisi na annabi zai yi kamar don sun da annabi menene kuma cewa ce idan annabi ya ce abu ka ga gane cewa ko ba gane ba za ka yi aiki da shi abin da ake so ka gane cewa umarnin ka ne kake wai mai gaskiyar maganar cewa wai mahadi ya bayyana har an yi aikin gudun jiki tare da sauki kowa ya kawai bai sa aikin wannan tun da gudu ne na jita jita wanda bai kamata ya kama hankali su ba bayanan mafi ɗaya da daga cikin alamomin tashin kiyama manya manya wanda zai faru ne bayan duniya ta gama gurɓacewa gaba ɗaya shi ma hafi zai bayyana don ya kawo gyara dai shi musulmi ne mai mai kawo mai zata jini na addini kuma ta ke da lokacin bayanar annabi isa alaihi salam da mahaifin zai fara bayyana yana tare da al'umma kuma annabi Isa zai bayyana har kuma sai annabi Isa zai tsalla a bayan hadisi ne da maza Allah ta ce duk sai nuna wannan cikin hadisi inda waɗannan asrafu sa'a manya manya da waɗansu suke karyatawa tun hadisi su ingantacce ne cikin littafin da zan iya tunowa na kurkusa akwai littafin asrafu sa'a wani irin academic da zafi kun ɗin da wani ɗalibi ya yi a umar isra'il ba su yi a ya tsara dukkan hadisin da suke wannan tsarin ya musu dirasa mai kyau kwarai da gaske don mutum ya same su zai kai sana da hadisun da bukari roto da wanda mutum roto duk hadisun gaba ɗaya da suke sun fito da suna wanda suke da alaƙa da wannan maudu'in ya gaskiya sannan da har haɗa maganganun malamai tun lokacin akwai kaji ai zuwa abin da ya ke baya duk zafi ne mai mutu ɗauka wannan kuma yana tambaya cewa menene hukuncin kiɗa a cikin addinin musulunci ko me hukuncin rawa a cikin addinin musulunci kuma an taɓa yin kiɗa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa kuma ba hana ba maganar kiɗa a cikin addinin musulunci ya halatta ne kaɗai ga mata kuma kuma ala ne ko biyu rana ta farko idan za a yi biki za a kai amarya kenan rana ta biyu kuma rana biyu babu laifi mata su kada wani abin kiɗa da kuma kuma su rinka rera wata don kasancewar rana tuki ko don kasancewar za a kai to wannan ba ta aka yi su ma kan su ɗauko maka ɗin ba in gane ko dai kuma bai halitta ya kiɗa ba ko ranar idi ne bai halitta ya kiɗa ba ko zan biki mata kawai aka ce yawa duk hadisin da ke cikin bukari da mutum da suka nuna an yi a ranar biki ne da ranar idi ban da wannan ranar kun ba a yi sannan kuma duk sun nuna matan da suke da kansu kuma suna rera mata kuma annabi bai hana su ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko a ko wake wanda ko da al'adar hausa ƴan matan mu suke suna yi ko ba haka ba to irin wannan wake din idan ya dace da ranar biki ko ranar idi ba a hana yan mata yin su za su na iya ka su ke ban a wurin da suke su kadai maza ba su ke kallo ba amma yanzu irin yadda ake biki a wangaje din nan a je abin ana farna da yawa matuƙar kwarai da su ya kamata duk masu iya da su tsoron Allah Allah ya ce ya yi wallazi na amanu ku an ku tako wa alaikum nar ko ku da annaku wal hijara wato ku tsarar da kanku da kuma iyalanku daga cikin wuta wadda wannan wutan makamashin ta shine mutane da kuma wato duwa alaiha mala'ikatu bilal zad la ya'tuna Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yu'marun ba abin da sai ke a cikin mutum ya je ɗauko masa ɗi ya ba ki kuɗi asarabi ya zo yana ba ta matan aure suna ji kuma maza sun zo kallo yanzu lalacewar ta kai wato angon zai yi rawa amarya ta yi rawa uwar amarya kuma ta yi rawa ila uwar ango ma ta yi rawa ko a yi musu kai wannan su irin lalacewa ne lalacewar ta kai mutu ba fito na fito da Allah ya yawa in ka tara kuɗin ka rufe shi zaka yi su dubban marasa lafiya a asibitin murtala ko nasarawa ko asibitin mala amina kano ko ina ne nawa ne suna nan ba su da kuɗin magani za a ɗauke wuta a asibitin murtala kanan zarfin za a tura cikin fitilar kwai a kunna ka gani a ɗakin marasa lafiya babu akwai samari da suke zuwa ziyartar asibitoci kwamitin da nufin birnin na masallacin usman bin affan da suke kai ziyara a asibitoci suke sun je asibiti wai da daddare fitilar da fitilar kwai ake kunnawa idan ba wuta wannan ba za ta ba ma janareta ba magana fitilar kwai wani lokacin za a tayar to wannan fitilar kwai da za a kunna kuma ana ba da kudin kanan zurfin kuma irin kananan laborori kowa ya shi ma wani sai sace kanan zurfin shi ma zai sayarwa da mai kanan zurfin ungoci to kuma su kuma irin nasu nasu nan waɗanda suke jin gado duk bayan awa biyu a bawa mutum allura ko magani in ba mutum na kawai suke su ba za su yi kowane gado ba su kuma dan Allah sai ka ce ba cikin garin Kano muke ba sai ka ce duk ina attajirai masu kuɗi din duk ina masu hali da muke yi ba tsoron Allah kuma yanzu gwamnatin ba su da kuɗin da za su wannan in dai ba rashin tsoron Allah ba su cikin kuma yanzu duk ba wani wanda zai iya taimaka irin wannan matsalolin kawai sai biki sai a ɗauko ɗan nasarar a ɗauko su ado bori a ɗauko waye police band zo suna rawa ana tagewa kamar ana kamar ana murna an yi jin mulki lafiya ana wani kaɗin rawan yan sanda ana tagewa a ɗauki kuɗi a rika bayarwa wa a so bikin masu ƙasaita wanda za a zo dama liƙi na ƙananan yara na 'yan ƙasa ƙasa su ne ake yi daga haka karfe goma zuwa abin nan ana yi da wazo biyar da karfe goma zuwa ɗaya na dare to bayan ɗaya na dare manyan almufsiduna fil ardi zan to su kuma da dalar suke da pound sterling da riyal su wannan da dalar suke ko da pound sterling ko da riyal ko da sefa ko da menene da ki suke yin sai akwai wani biki da aka kwana aka bai to wannan da suke ta aka gori don ta ashirin da akan Kaduna don abin ma da ya ga ya rikita shi kawai ya ma daina watsar ya daina kiɗan kawai abin da yake cewa wayo Allah ana tsayar ba masa da wayo Allah sai ka duba dan girman Allah irin wannan fasikanci da fito na fito da Allah yanzu ba malami wanda yake da tsiji mai tsoron Allah da zai gargaɗi mutanen nan duk mutanen nan ba suna da malamai ba amma in dai za a ba shi wani abu shi ke ba malamin gaskiya bane wanda zai ce haramun ne wannan kawai shi malami ne wanda zai tsubu ko ya addu'a yasa sai suka wulakantar da malanta suka ci mutuncin malanta sai kai kanka idan kana kan tafarkin gaskiya sai wanda da zai rika ganin kai ma kamar irin irin wanda suke su sun shi malamai duk gama gani wallahi mutane sun sha zuwa gidana su buga kofa sai in fito ko wani bugo telefon da Allah bani da da zai zo sai su ce wallahi ina da bukata ne nake son a yi mu addu'a to wannan mai sauki ne wanda zai ce yana da bukata ki sauke masa addu'a wallahi tallahi ko saddaki da da ta zuwa wurin na na tabbatar ta haife ni take cewa ita abin da take so a roƙa mata Allah a kowane saurayi ke baki da miji tana da miji har tana da yaya wai kuma tana da wani saurayi wai take son zai zai ya mata alƙawarin zai ba ta gida da mota amma har yanzu bai cika alƙawarin ba duk abin da za a yi ko nawa ne za ta bayar wallahi ta na fusu da suka wallahi har gida na tufa na gaban iyalina to haka duk malaman ba wallahi ta haife ni la ya ka kawai shafa shafi ta sun sai ta shafa shafi ta zo da mota ana janta ko nawa ne za ta kace in dai zai cika mata alƙawarin mota da gida da ya mata alƙawari me ya alaka ta saurayin take ba ki da miji kina da miji har da yaya har an fara aure da wasu yaya cikin girman Allah irin wannan fasadi da muke ciki ba ma jin tsoron cikin Allah saboda haka wannan kaɗe-kaɗe duk wani malamin da zai maka tawilin cewa an yi kiɗa lokacin annabi wallahi duk hadisin da zai samu in dai ya inganta a wannan ranakun ne guda biyu ranar idi da kuma ranar mutu kuma duka ba wani matabiya da ya zo mata ne suke da kansu akwai kiɗa kiɗa na al'ada da mata su da kansu ko kiɗan ƙwarya ko menene da kansu su kaɗai ko kyantu su kaɗai a ranar bikin ranar idi ya halatta su kayan su kada wani namiji ya je wanda ko mai zuwa ya ɗauko a bidiyo kasa ba da gani ke masu yi wanda ba don saboda su waɗannan masu tsayar masu wanda yan bidiyo kasa sun su ma kasa suna wayewa su je su kalla matan mutane kuma duk wanda take mai dan dama dama sai sun yi ta haskota duk bayan minti biyu sai haskota kuma suna talla da matan mutane kuma kasa ɗin ko mutum ya je ya tattaya don saboda kai bikin gidan wani an tara mata shi ba dan ya san wannan ba kawai dan ya ga wannan bikin kawai ya ga matan mutane dan girman Allah ka duba wannan fasadi da muke tsakaninmu da ubangiji wallahi duk wanda ya da abokin gidansa ko abokin ƴarsa aka yi wannan yaji ko zai dawo kansa cikin ubangiji duk yadda zaka yi ka hana ko yi kokarin tankwasa iyalinka ka ga hankalinsu ka faɗi kan wai duniyar mai tace ita da bikin da aka yi wannan da wanda ba a yi ba bayan kwana ɗaya kwana biyu dai duk sunan su biki kai da aka yin an daina labarin abin da rage hotunan suna album ana ana album suna cikin album ana kallo bidiyo kasar ana kallo sai turbe ka kashe kuɗi a iskar cikin abin da ba lada shaitan ne kawai ya zuga ka as-shaytanu ya'idukum al-fakara wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim duk malamin da ya halatta ma wannan wallahi baya son ka da alkhairi ko baya son ka zai ka da alkhairi ya faɗa ma komin zafi ka daure ka ji idan ka je kuma ka yi ta gwagwagwa tsakaninka da iyalinka ka gambar da su yarka ka faɗa mata me take bukata na gidan aure wanda zai tabbatar da rayuwarsa a gidan aure kai masa ba laifi bane kai masa duk abin da zai tallafawa rayuwarsa amma kai ka zo ka ɗauki zungurin kuɗi da kake wa makaɗa mashaya ‘yan giya a tarihin ka baka taɓa yin wata hidima wa addinin musulunci ba kuma ka zo kai wannan farmar ya kamata mu ji tsoron Allah ta Allah saboda haka kiɗa ɗin nan na mata ne a ranaku guda biyu ibi ko abin nan shin an taɓa yin kiɗa gaban annabi ana rawa bai hana ba ba a taɓa yin kiɗa ana rawa a gaban annabi hana ba duk wanda ya ce masa ya ga an kiɗa gaban annabi an yi rawa bai hana ba kai yaki haɗarta a nan gurin tana da yakin su ne suke yi ba kiɗa suke ba masu ne wani wasa suke na koyon harbi da maki da jefawa da kafewa da kuma jefa maki wanda wannan ɗaya ne daga cikin manufofin musulunci tarbiyyantar da ya'ya tarbiyyar na jihadi da haka annabi bai hana su kuma cikin masallaci masu kai bukari akan haka ya baji suna yin wasa ne ba an fi suna yin rawa ba kaga rawa da ko da larabci don haka a hadisin da babin da bukari ya yi ba inda yake rawa suka yi ko kiɗa suka yi ba wani kiɗa ba wani rawa wasa suke walhaba suke al'adun suna wasa da maki jefa suke jefa suke a ita sun suka na annabi ko bai hana ba Allah rasula to har nan sai waɗansu suka ga kenan ya halatta mace ta zura wa namiji ido ta kalle shi dan ga sai annabi ya sa Aisha tana kallo bai hana ta ba ta ka ce a ayyuwa ai kallon da Aisha take ba kallo mai sha'awa ne irin na matan mu ba dai kenan sannan Aisha nazarat ilaihim bi majmu'ihim la bi afradi taron ta kalla gaba ɗaya ba wani sai ta zura ido ko ba haka ba ai ta san Allah ce wa kullu mu'minati yadrubna من أبصارهن ويحفظن فروجهن أو كان عائشة تعرف قوة متأدونية فأنت وانا آية to kuma a yanzu wani suke da shi ai ya dame dukkan mazaje wallahi wannan magana ce mai kyau wanda namiji za su kalla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma to ai inda daga annabi kuma an jinsu da zaman ta inda wajen kyau ne sai ya dawo baya kuma in ya su ne kyau ne kowaye ai kwata da gidan annabi ba zai kai labari daga nan sai in ka hango shi sai ka ce ya fi kowa tsawo in yi zo kuma ka ce kai ko dai gajere ne kai kila fa dogo ne dan girman Allah wani mutum ne ke da wannan sufar in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kasa ba su cewa dogo ne shi ko gajere ne kaga saka tsakiyar ne dai idan tsoye yawa sai ya fita daga ado haka idan ka zasta sai yawa sai ka fita daga mai ado amma saka tsakiya sallallahu alaihi wasallam ga karan hanci ga fuskar safari farin mai karkata zuwa ga zagazaga sallallahu alaihi wasallam ga zaki baki hulas a kanka ga gemu da sabi a haka sallallahu alaihi wasallam shi ne muka ce kayan kuɗin da mata za su buga dukkan abin da al'adar ta mata na iya buga shi a al'adar mutane. Na. Eh. Da wannan kifar gaba ɗayan ta ƙarya ce, ba ta tabbata ba. maganar kisar da wasu tsala albadru alaina min samiyyat wada'i wajaba shukru alaina ma da alin lahi da'i ayyuhal mabu'uth fina jita bil amr al muta'i jita sarrafa al madina marhaban ya sayar da'i wannan riwaya ma da ita ce ba ta da asali cewa wai mutanen madina ne suka tara annabi da bandiri suna kiɗa ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane babu kisa guda ibti kawo cewa an tara annabi da bandiri ka duba cikin asiratun nabawiyya na ibn hisham babu hijira ko inda yake magana kan hijira ka duba cikin bukhari kitabul hijira duk za ka gani ya so nawa kwana nawa mutanen madina suke za su fito bayan gari hijirayi annabi har rana ta bai zo ba su koma wata gari su zo su koma har kusan ko uku ko wani abu makamancin haka ranar da annabi zai zo sun zo sun gaji da jira ma sun koma suna tafiya za su koma gidajensu wani bai hude yana gona yana noma sai ya hango annabi da cikin ya taho kan tagowarsa da wanda ke tare da shi sai yake cewa waɗannan mutanen madina ta'alau da kad ja'a jidduku wanda kuke buɗa tuntuni ya zo ga sunan ya zo suka dawo suka fara annabi suka da jirgin cikin garin madina ba wani kiɗa ba wani ganga ko tsala al-fajr amina din nan da isa ya kuma abin da ke nuna da ibancin ta ma larabcin da ke dan a cikin ce tsala al-fajr alaina to wato badar shine dare wata da ran sha uku ya bayyana gare mu suna nufin annabi kenan min saniyatul wada'i to saniyatul wada'i din nan a arewacin garin Madina take akan hanyar Sham wanda geographically idan muka lura kuwa garin Madina yana arewacin Makka dan haka idan kana zaune cikin garin Madina mutum zai zo daga Makka sai za ka fita bayan gari ka tare shi ta wata kofar cikin kofofin Madina za ka fita kofar arewa ko kofar kudu kofar kudu kaga kamar mutanen madina suka don saboda suna tarar bakon su daga kudancin madina ne to ni kul wada'i kuma suna arewacin madina kamar misali mazaunin kano za ka tali mutumin da zai zo daga zaria ina ya kamata ka tafi mulkara ko round about da can zaria road wani can ma ka je ta makarantar ta kumbuzo ka je can gaba tambulawa nan ne za ka fara mutumin da ya zo daga Zariya. to kamar haka ne fa mutum zai zo daga Zariya kuma kai sai ka tafi mulka da har kana waka tala al fadra alai na min mulka rage nan a ga kuma bi ba larabci ma ba zai goyi bayan abun ba saboda haka wannan kissa ba ta tabbata ba wanda ma suka kawo wannan ibnu al-qayyim cikin zatul ma'ad yace matan madina sun faɗi wannan ne lokacin da annabi ke dawowa daga yakin tabuka da suka tsire ta a bayan gari suke cewa tsala albadru alaina min samiyatul wada ta ko ta duka tana arewacin madina da haka idan ka fita daga kofar arewa ne ko kai laifi ba ita ma ce ita wannan riwayar ita kanta akwai ta cewa cikin da ibiyar da wancan kuɗa ma babu ita gaba ɗaya babu a tarihi ya kamata mu gani da ingantaccen littattafan tarihi mun dace ne ana ta bamu tatsuniya a matsayin tarihi galibi abin da malaman suke kawo a jiran maulidi din nan duk shafi su ne ba wai karanta aka aka gane ba cikin bukari ko muslim ko wani littafin sahihi na sunna bane ba wallahi ta tsunnoyi sun fi yawa kan ga hadisi na cikin bukari cikin muslim shi yasa da ka tsare su zai ce mu shekara hamsin muna yi kuma haka za mu yi ka ga ba hujja yake ba ka ba nuna maka yake an daɗe ana yi kuma haka za ci gaba da yi wannan ko ba hujja ba ce kai ko abin da kace hatu burhanakum in kuntum sadiqina shi ko ya san ba da hujja dan ku sai tayar da hayaniya a tajir wuya sai a raba ko ana ba ku hakuri yake ne ya samu ya fita lafiya kalau bai kawo hujja ba kai ko hujja kake bin sa baki har gobe wake maza ya halatta su yi wake ba ke wake shi na abin da za mu kai wake ke nan ko kamar irin rubutattun wakokin hausa ɗin nan da waɗansu masu hikima suke yi za su samu akwai hikima ya halatta mutum ya wannan matuƙar da su sun an iso kurakure kuma sai a nisan ta da kurakura abin da ke duk a tabbatar da su ka kamar ɗin firaji za ka ga su hikimomi da yawa wakokin sa'adu yanzu ko wani waye umar hadiza akwai hikimomi da yawa a ciki akwai da marubuta da marubuta ko kuma kuma cewa da ta zaka hikimomi da yawa da kuma za ta kama ko kuma da na kuskure wanda sun saba wa daidai sun saba wa daidai to wannan kai ne sun kuskure a tabbatar da daidai kamar Ali Akili ko kuma bai ko Akili Ali ne zaman ta kudin yana da waƙoƙi na hikima haka to waɗansu za ka ga akwai haka akwai kurakurai da suka fa akida to wannan suka ne sun kuskure wadansu kuma akwai fasaha mai tarin yawa kamar waƙar da ya yi game da ilimi kaga akwai fasaha mai yawa kullum kullum duk abu dunkule kalau na kale kalubale da fi kika kimiye abin da ke yaɗo kuma dunkule ya watsu ya barbazu tattare da rasa ga shi a mulmule kaga akwai akwai wata kwakwalwa kwarai da gaske zai ga adadin hausanka ya yi kyau kwarai litirita na hausanka suka samu vocabulary mai yawa a ka samu jarin kalmomi da kuma da ake lanta ta haƙi to wannan wasu tsayawa wannan ya halatta ire-iren waƙoƙin sa hassan bin sabit su kanta da su waye duk ana sa su abdullahi bin rawaha cikin sahabbai duk ana sa su a cikin wannan bayi irin wannan rera waka hassan bin sabit har a masallacin annabi nayi ko bukari yayi babin rera waka a masallaci irin wannan waken ake magana ba waka da kiɗa ba wannan ya tabbata a tsarin tabin lokaci na rera waɗansu abiyar kuma ɗan kaɗa ya halare ce ce a sai ta halarar ka na rera su lokacin wanda ya fi alkhairi na nan ko bai hana ba shi ne annabi annabi da kansa yake cewa uhu duhum ka yi wa kafirai zango da wannan waƙen nasa wa ruhul kudus ba a mala'ika jibril na tare da wannan da akwai su da makar a ribace su kuma je a yi wani abu daban da an sa kiɗa ya fita daga wannan layi da zarar an sa kiɗa ya fita daga wancan layi to ka san shi kullum wanda yake son ya da barna sai ya ɗauki wani ɓangare na jini sai ta faɗa da mai da ƙarya to shi ne kuma abin da Allah ya ce wala kun bil haqqa bil batil wa tasmun al haqqa wa antum ta'lamun wannan akwai hakuri wannan abu na ƙarshe ba tambaya muku ba ai hakuri da Allah in ne ba wa akwai saɓani ne dangane da ranar haihuwar annabi ɗin ko da wajen malaman tarihi maganganu wajen guda takwas ibn rajab al-hanbali ya faɗi cikin littafin lata'if al-ma'arif lata'if al-ma'arif ya ce rusu da yawa wannan yake cewa wai dan Allah yana roƙon dan uwa musulmi da ke wannan musulmi dan Allah su ta da addu'a saboda yana neman aure kuma ya yi duk abin da yake bukatan a yamma ana kusan hankalin sa wajen shekara biyu kenan Allah za ka isa, Allah za ka hankali duniya, bai za ka kara shi gara biyu sai ka tsarki ga karfan